وتعالى منهم من في الأرض ومن في السماء ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين
فقال الله ubangiji subhanahu wata'ala wa ansha'a ubangiji ya fara muku hamulatan dabbar da yake ta dace lil hamli alaiha ga dora mata kaya kal ibili kamar raƙuma alkibari manya min al'ami a cikin dabbobi na gida a dabbobi na gida akwai dabbar da yake za a iya ɗora mata kaya wa ya halicce ta wa ya sanya ta a wannan matsayin Allah subhanahu wata'ala wa farshen hakanan kuma ya halicci wadda take mai bin ƙasa la tasluhu lahum bata dace a ce za a ɗora mata ƙasa ba kal iblis sigari kamar raƙuma ƙanana wal ganami kamar tumakai da awakai sun miyar farshen an ambace ta farshen li'anna hakal farshi lil ardi domin kamar shimfiɗa ce ga ƙasa yin nomi haminha dan tana kusa da ƙasar tana kusa da ƙasar wato mashar mufassir mai tafsirin nan namu jalaluddin suyudi ya tafi ala annal murad bil hamulati bisa cewa abinda ake nufi da hamulatu as-salihu lil hamli wanda yake tashin ta dace da dauki kaya a kanta wal farashi kuma cewa abinda ake nufi da farshi ma adabu waninta ba wa ma adabu ba ba wa a wajen ma adabu wanin wannan wal ahsanu amma abin da yafi kyau tafsirul hamulati bil kibari amma a fassara hamulatu da manya wanda yake a amumin an ta kuna ibilan au bakaran au ganan ba sai lalle raƙuma ba ko shanu ko tumakai da awakai a ce kawai babba ake nufi wal farshu bis sigari minha farshu ko a ce ƙanana shi yasa ya ce hamulatan alkibar minan na'ami wa farshen asigaru minha ويدل عليه قوله ثمانية أزواج هذا ثمانية أزواج يا شرع أكل وقيل وسمع لمن سكتي الحمولة دبا da ake ce da ita hamula kullu ma humila alaihi min ibil magairi duk wata dabba da yake za ta yi a dora mata kaya daidai dabban nan raƙumi ne ko ba raƙumi ba wal farshu ko matuhiza min as-sufi wal bal wa sha'ir shine abin da ake rugo daga gashi irin na rago ko gashi irin na raƙumi ko gashi irin na awakai sufu gashi irin na tumakai ko raguna wabar ko gashi irin na raƙumi sha'ar ko shine gashi irin na awakai shine sha'ar da abin da aka riga daga irin wannan shine farko kenan a cikin dabbobi akwai wanda Allah ya yi don a ɗora mata kaya akwai kuma wanda a dabbobin Allah yake yin su ana amfani da su ta bangarori da yawa cikin amfanin da ake da su har da ɗiba daga gashin su a saka tufafi wanda shi ma dai wannan wata babban ni'ima ce musamman daga baya aka ƙara gano muhimmancin yin sakar da gashi ya zamo akwai inda dabbobin ma manufa da rukonsu shine gashin nasu kawai ana kiwon dabbobin ne ba don kome ba don gashin nasu da ake amfani da shi wajen sake-sake iri daban-daban kulumin mara da kuma wannan dai abu allah ne ya azauta shi yasa an muku izini ku ci daga abin da allah ya azauta muku shi wannan kuludin amrin ya zo ne da izini don nuna izini wal ibahati da halacci ba wai amri bane na takalifi amri ne da yake nuna halaki kan wani ya zo ya ce muku ai an haramta muku kaza ai an haramta muku kaza in ba Allah bane ya ce ya haramta muku wala ta tabi hudwati shaytan kada ku bi tsare-tsare na shaidan da ra'iqahu fit tahrib hanyoyin shaidan a wajen haramtawa ko halattawa ya haramta abinda Allah ya halatta muku kamar bahira kamar sa'iba kamar hani ko ya halatta abinda Allah ya haramta muku kamar matacce dabbar da yake bushe ce ta mutu kafin a yanka ba yake yadda yake lakana wa mabiyansa cewa ma qatala lahu a haqqu an takuluhu min ma qatala ai abinda Allah ne da kansa ya kashe ya fi cancantar ku ci fiye da abinda ku kuka kashe to ko ku bai duk irin wannan tsare-tsare kiyasi ne ko tsari ne ɓatacce innahu haƙiƙa shi shaidan aduwwun lakum maƙiyi ne gare ku mabayyanin kiyayya shi ya sa na talilu da makula kawo dalili ne ga magana da ta gabata me yasa aka ce ka kuma tsarin shaidan saboda shi maki ne mabayyanin kiyayya shi ya sa tsakanin wannan jumla da ita jumla wala ta tabi wa ta shaidani akwai shehu kamalin ittisali saboda ita tabiyan kamar illa ce ga abin da jumla farko ta kusa akwai kuma kamalul inqidai saboda ita ta farko la tattabi'u nahayi ne insha'i ne dalabi wannan ko innahu lakum khabaru ne shi yasa ta wannan bangaren akwai kamalul inqidai kowanne dai daga cikin biyan zai hukunta ai kadunta shi yasa ba ai wasul ba shi yasa aka yi fasul ba sa wa ba ce wa innahu lakum ba zahiru bayyinul adawati shaidan maki ne gare ku mabayyanin gaba gabarsa gare ku a fili ne ko da yake ya fi kowa kuma in ya haɗu da bawa ɓoye ta sai ya ta ɓoye gabar ga bawa yana nuna masa shi abin da ya sa a gaba bawa ya more rayuwa shi ƙaunar bawa yake shi yasa so yake ga bawa ya more rayuwarsa ga wanda za ka ji daɗi me za ka ƙi kawai a ta damun ka ka ji daɗin man ko dai gaskiya ne abin da ake faɗa ai akwai damar tuba ba an faɗa ba Allah yana tuba ga wanda ya tuba to kai man ka tuba daga baya yasa sai ta gawata wa bawa sai bawa ya faɗa kuma ya dawo ya nemi masa dariya ya dawo ya nemi masa dariya fa lamma ka fara kana inni bari ummin ka inni akhafu la harfal alamin liyu judi adawati ila abina adama domin samun gabar shaidan ga ubanmu annabi adam min kamar tuni tuni ya bayyana a fili cewa shi mai gaba ne kuma ya alkawari ma sai kokari a mutane a rasa wanda zai je aljanna in ba waɗanda allah ya kubutar ba falle ka bi izzatika ya uhu yannahu ajma'in illa ibadaka minhum al-mukhlisin wacce saluha bi abna'ihi cewa gaban nan ta sadu da 'ya'yan annabi adam min ba'dihi daga baya wannan ne yasa aka ce hakika abin haihuwa halin da aka haife shi daɗin za a haife shi sai ɗan yana sukansa yana sukansa wannan ne yake sa yaro yake faɗowa yana mai kuka me yasa yake wannan sukan saboda tsananin gabarsa ga ɗan adam an ce duk mutane haka suka zo banda annabi isa da mahaifiyarsa fa innahu da ana fil hijabi iblis da ya nufin ya soke su sai aka tsare su sai tsarin da aka sa ne tsakaninsa da su ya samu ya soka amma su bai taba su ba samaniya ta zuwa ne ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين أولى الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ثمانية أزواج الله سبحانه وتعالى يا هل تمك النوء تفس akwai rago namiji nau'i ɗaya kenan akwai tinkiya ta mace nau'i na biyu akwai bunsuru namiji nau'i na uku akwai akuya mace nau'i na hudu kenan akwai sa namiji nau'i na biyar akwai saniya na shida akwai raƙumi namiji nau'i na bakwai akwai taguwa ta macen raƙumi shine nau'i na takwas wa'annan su suka suka zamo iri takwas a sinafin nau'o'i takwas badalun min hamulatan wa farshe wannan samaniya ta ɗin badali ne daga hamulatan wa farshe mina ra'ani sinai ne akwai biyu daga nau'in tumakai akwai rago akwai tinkiya shine zauje ne nau'i biyu zakarin wa unsa akwai namiji rago akwai tinkiya ta mace kenan nau'i na biyu kenan wa min al akwai kuma iri biyu a cikin nau'in awakai akwai bunsu namiji akwai akuya ta mace ma'az din akwai kira'a biyu akwai ma'azi shine bisukuni akwai kuma ma'azi bil fati da fatar alif kafa duk kira'o'in dai guda biyu sabiyye ne qul ya muhammad ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam kace liman harrama zukur al-an'ami taratan wanda yake haramta namiji a cikin dabbobin nan wani wakacin wani wakacin ya ce ai namijin ne haramun kamar hamin din nan wa ina sa'ura wani lokacin kuma ya ce ta mace ce haramun kamar bahira ko sa'iba wanda saba zalika ilallah ya ce kuma wannan hukunci da ya zo da shi daga zuciyarsa ko daga wajen shaidan wai allah ne ya ce ai haka to yi masa wata tambaya zakarai ne harama in dai ka ce a cikin mazan akwai wanda yake harama to me ya illa haramci zama wasa namiji in dai ta fuskar zama wasa namiji ne aka ce ya haramta to duk namiji ma sai ya zama harama sai a ce duk rago kenan bai halatta a ci namansa ba duk bunsuru bai halatta a ci namansa ba tun daga ragunan nan da bunsurayen nan duk sun yi tarayya a cikin siffar nan ta mazakuta ina ranar mazi daga bangaren tumakan da bangaren awakan wannan ne mazan ne haramar lahu alaikum allah ya haramta gare ku amil unsaye ko ko matan ne allah ya haramta kamar masu cewa allah ya haramta bahira ko sa'iba saboda matutakan ne kenan aka haramta in an ce haka ne kuwa sai a ce duk macen ma ta haramta duk wata tinkiya haramun ne a ci namanta tunda dai duk tinkiya mace ce haka nan duk wata akuya ma a ce ai ita ma bai halatta a ci naman ta tunda duk akuya mace ce an ce illa haramcin zamowa mace duk wayannan ko mata ne an mashtabalat alaihi arhamul husayn ta yi ce a ai dalili saboda zamowarsa ya fito ta mahaifar uwarsa mace don haka ne sai a ce kenan duk namijin ma duk rago namiji da dubin suru namiji haramun ne domin ko kowanne a cikinsu ya biyo ne ta mahaifar uwarsa hakanan a ce dittinkiya mace duk akuya mace ma haramun ne don kowace a cikinsu ta biyo ne ta mahaifar uwarta zakaran kana musa namiji ne ko mace na biyo ni bi in ina bukata daga gare ku ku yi min bayani bisa hujja ku kawo hujja a nan tabbatacciya da za ta nuna dalilin haramci an kaifiyar ta tare misalika daga kaifiyar haramta wannan in kuntum sadiqin in dai kuna da gaskiya fihi a cikin al-ma'ana abinda ake nufi anan min aina da at-tarim daga ina ne haramcin yazo fa in kana miki bal zukurati in daga wajen zamowa namiji ne fa jami'u zukuri haram to za a ce ai baki ɗaya mazan ma sun zama haram awil unusati in an ce a'a ta wajen zamowa mace ne to fa jami'u inasi sai a ce duk baki ɗaya matan ma haramun ne a wishtimalin rahimi in ko an ce haramcin nan ya zo ne ta cewa an biyo ta mahaifa fazzauja ne ya zamo da mazan da matan duk haramun ne rago namiji haramun ne bunsuru namiji haramun ne tinkiya mace haramun ce akuya mace haramun ce kamin aina tasiru shi yasa ta ina ne kuka samu hujja ta fidda wani a cikin mazan ku ce haramun ne sauran mazan ku ce ya sun halatta ko ku fidda wata a cikin matan ku ce haramun ce cin namanta amma sauran matan duk sun halatta wani istifhamu ne inka istifhamu na inkari ne wannan anan qur'ani yana koyar da bayan Allah jaddal yadda za a kafa hujja akan mai taurin kai wanda yake yarda da gaskiya to a tsaya a yi masa bayani akan abin da ya tafi akai menene hujjarsa ta ina ya samo hujja kuma a wannan ayar akwai abin da malaman usulul fiqh suke kira as-sabr wa taqsim as-sabr wa taqsim a dubi sifa a dubi baki ɗaya sufofi na wani abu da aka bashi hukunci sannan a ware a cikin sufofin nan wacce ce za a zama ta dace a ce a kanta ne aka gina wannan hukunci kamar a nan wata sifa ce ta dace a ce a kanta aka gina hukuncin nan na haramci zamowar mazakuta ko ko zamowar matuta ko ko fitowa daga mahaifa inda gaba daya ba daya a ciki da za a ce ta dace a ce a kanta aka gina hukunci don ko in an faɗa to haka din zai bayu zuwa ya zamo an yi ɓanna a ƙarshe saboda ko akwai wadda ta yi tarayya da ita a wannan sifar alhali ita ba a bata wannan hukuncin ba za a samu wadda yake an yi tarayya ta yi tarayya da ita a wannan sifar amma ba a bata wannan hukuncin ba kaga ko kenan a in ya zama sifa za ta zo amma hukunci bai zo ba to a za a ce wannan sifar wata dace a ce ita ce illar wannan hukuncin a wani waje ba shi yasa a nan an yi amfani da wannan bangaren wanda ɗaya ce da ɗaya ne daga hanyoyin da ake kira misalin illati hanyoyin abu a gano illa a wasu rubin wanda wasu ba su ke cewa gaba ɗaya wannan bangaren misalin illati dinnan sanin sa ya fi komai wuya a cikin usulun misalin illati din nan bambance shi ya kome wuya a usulul fiqh gaba daya to wa min al wa min al iblis nayn wa min al baqar isnayn قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افتري على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين من البقر السنين هكذا أنسى مديري بي أشعر أفيسا نمجي akwai saniya mace wa min al-iblis dai akwai iri biyu a raguma akwai rakumi namiji akwai taguwa ta mace wa min al-bakar dai akwai iri biyu ma a shanu akwai sa namiji akwai saniya ta mace an samu hudu kenan a me yasa a cikin irin wannan kusan ware wani namiji ku ce haramin ne ko ku ce ware wata mace ku ce haramin ko ke ne da su a zakara ne haramin ubangiji subhanahu wata'ala ya haramta abin da yake ya shafi maza ne ba zakuta ce illa haramcin in an ce ba zakuta ce illa haramcin sai a ce duk rakumi namiji ma haramin ne haka nan duk sa namiji haramin ne tunda kowanne a cikin su ya yi tarayya a cikin zarurwarsa namiji ashe sai a ce ya haramta kenan a auyin sai ne ko ko a illa haramcin zamowa mace in an ce zama ba mace ce illa haramcin sai a ce eh shi kenan ya zama taguwa wato ta mace raƙumi haramin ce haka nan saniya ita ma haramin ce sai haramci ne zama ya haɗa kenan din mata an mace ba da tsarai alhamdu sayan koko illa haramcin shi ne zama wasu sun fito ta mahaifa ta mahaifar mace in kuma an ce wanda ce illa haramcin to zai bayan zuwa a ce duk rakumi namiji haramun ne duk sa namiji haramun ne duk taguwa ta mace haramun ce duk saniya ma ta mace haramun ce tunda duk waɗannan sun yi tarayya a wajen fito ta mahaifa a an kuntu shada ko ko ne a Allah ya kira wani taro ne da ku kuna wajen ne Allah ya ce wannan ya haramta kun wani taro ne da Allah ko ko Allah ya aiko wani ne zuwa gare ku da ya zo da haramcin haka ta ina ne ku samu haramcin nan ne dai idan kuna nan ne hukumar kuna nan ne zuwa sabu Allah bi hada ku ci da Allah ku ce ku wannan hatta harimi haramtawar ba ta mutu zalika kun dogara da haka ne Allah ya kira ku ne wani taro ku na musamman wanda ya ce daga yau ya hana ku kaza shi yasa kuka zo kuka bayyana wannan an yi haka la ko ɗaya ba ɗaya daga cikin wannan shi ya sa duk hanyoyin da za ku rufe wannan haramun ne ba ku da wani shahada ya bayyana cewa kuna faɗa ne da son zuciya kuna fatar da kanku kuna fatar da bayan Allah ta fuskar bin son zuciya bal an huka zuwa ne duk da awar da kuka anan ya tabbata ba ku da gaske kama da zulam waye ya fi zalunci la a hada a zulam ba ɗaya wanda yake ya fi zalunci mai wani kara ala lafiya wanda kirkirin ƙarya ya dame na ga misali da wasu abinda Allah ya halatta ya yi da'awa cewa ai haramun ne abinda yake Allah ya halatta ya ce ai haramun ne haka nan ma kuma kishiyar haka abinda Allah ya ce ya haramta ya ce masa halal ne shi yasa duk wanda yake za a tambaye shi a addini abu kaza halal ne ko haram to an kashe mafi lalle ya zamo yana da mafita in ya ce halal din ne to ina hujja ta halarci in ya ce haram to ina hujja ta halarci kai ya ce zai bi ainihin son zuciyarsa ko wani tsari nasa na ya halatta ko ya haramta ya zamo lalle yana da hujja ko yana da hujja tabbatacciya akan halaccin ko akan haramci shi yasa magabatan malamai ko da abin da yake ma ga hujjar tasu akan halaccin ko haramcin amma in ba nasi ne ya zo da halattawa ko haramtawa ba in za su faɗi halaccin nasa ba sa gaggawa su ce halal ne sai zai su ce ina hangen dangane da bayanan da aka yi to ta yi ba laifi ga wanda ya yi amfani da shi amma ba su to kirkiri su ce aika za halal ne ba ko kuma abin da suke ganin haramcin ga hujja ta bayyana gare su akan haramcin amma dai da yake Allah bai fito ko ya ce kaza haramun bane sai ce ina ganin kaza dai a kauce ya fi saboda dalilai kaza da kaza amma sai haramun ne kaucewa saboda gudun kai ya zama sun yi wa Allah kariya wala taqulu lima tasfu alsinatukum alkaziba hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala allahi alkaziba innal ladina yaftaruna ala allahi alkaziba la yuflihun din mai bugan kirji ya ce Allah ya haramta kaza alhali idan da za ka tambaye shi me ya hujja ko ina Allah ya faɗa karo baro cewa kaza haram ne ko ya ce Allah ya halatta kaza amma da za ka tambaye shi to ina ne Allah ya ce kaza halal ne kana da hujja a kai ba zai iya kawo ba to ai kan ya dora kansa ya kai kansa inda ba zai raba ba inna ladina yafruna ala allahi kaza la yafruna ba ɗaya wanda ya fi zalunci daga wanda ya kirkiri ƙarya akan Allah ne wurin lannas don ya ɓadda mutane bi gairi ilmi ba bisa hujja ba alhali bai da hujja akan abin da yake bara inna Allah la da kawai zalim ubangiji ba ya shigar mutane da sai an zalimi wal ma'ana abin da ake nufi la yuhiru allazina ta'addaw hududallah Allah ba ya shigar wa'annan da suka ketare iyakokin Allah bittahali da halatta abin da Allah ya haramta wata harimi ko kuma haramta abin da Allah ya halatta to ba zai dora su ba ila siradin mustaqi zuwa hanya madaidaiciya sabi ishaka domin su kan ya tabbata cewa tun farko Allah ya kaddara su tababbu shi yasa ai suka zo suna gaba gada a addinin Allah ba daidai ba ne a ringa gaba gada a addinin Allah da abin da za a faɗa da sunan addini to a ita ka zanzan a ko'ina a faɗi magana da ba gaskiya ba ba daidai ba ne ko alamarin duniya amma ba inda abin ya fi muni irin wanda yake ya faɗi abin da ba daidai ba a addinin Allah a alamarin duniya an faɗi abin da ba daidai ba ta yi a banna ba amma duk girman banna bai kai banna a addini ba ta yi misali wannan injiniya ne na jirgin sama ko ga wannan part na jirgin sama wani bangare na jirgin sama wanda bai dace amfani da shi ba amma ya karya ya ce ya dace ya sa jirgi ne sama da mutane ya faɗo ƙasa sahara ya ya yi babban laifi halakar da rawuka ya yi babban laifi ne man katal na nafsan bi gairi nafsi na kusa da filari faka an ma katalan nasa jami'a wa mana haya faka an ma hayan nasa jami'a amma wannan ɓannan duk munanta ba ta kai kamar banna a fuskar addini ba ta sa mutane suna abin da ba daidai ba a addini alhali su suna ganin suna da madafa za a doso ka da tambaya ta addini kana gaggawar bayarwa da sunan ka sani ko ka iya duk dai abin da za a faɗa a yi da kabba kabba a yi an san hujja a yi ana da hujja yadda ko an tuɗe ka me dalilin ka akan faɗa kaza ba dalili kuma dalilin nan tabbatacce ne ka tabbatar da shi to wannan ka ya so kuma an yi da kular abinda aka yi da kuskure ya tunda mutum duk yanda ya kai duk yanda ya kai ka mamaki ya kuskure to amma an yi da kuskure a sannan sai ya zama ma ko da an yi kuskuren lada za a sa manista hada fa asaba fa lahu ajrani wa manista hada fa ahada fa lahu ajrun ba cewa aka yi abin istihadi ba amma dai cewa aka yi ai istihadin wanda ya amsa istihadi basul wanda istihadi shine basulul mukallafin wus'a fi ma'rifati hukumin shar'i mustahidi wanda ya amsa sunan mustahidin wato ya swanci da disfofin da ake bukata daga mustahidin ba dan karambani ba ya ba da iyaka kokarinsa iyaka kokarinsa a wajen gano hukunci na shari'a ya sa hukuncin da za a tambaye shi ya zama yana bukatar sai ya kwana ɗaya kan ya binciko to ya haƙura ɗin ya kwana ɗayan ya binciko ya ba da ansa kai ya ce shi lalle nan faɗa nan nan faɗa nan gamawa ana faɗa masa nan take zai iya ba da ansa wanda sai ya yi kwana biyu yana mafunta hukunci ya bari sai kwana biyu in an masa tambaya da faɗa ka bari sai na binciko wanda sai ya yi wata ya bari a watan tukuna kai ya ce a a zai gaggawa nan take sha da gamawa ake cewa ya ce ai shi ma haka zai mai da shari'ar Allah shari'ar Allah ta huce haka ya sa manyan magabata a wanda za a yi wa tambaya shekara bai gano amsar ba ko sai bayan shekara ya gano amsa ya fito ya faɗa ya sa a ɓadda mutane dai ba bisa hujja ba ba daidai ba kulla a duk
قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم ko malamai da yawa suka ce wannan aya ita ce aya ta farko da ta sauka a game da abin da aka haramta ta fuskar abin da ake ci ita wannan aya ita ce aya ta farko da ta sauka da bayyana cewa abu kaza da abu kaza Allah ya haramta saboda a wannan aya an lissafa abu hudu da aka ce haramin ne to kuma bayan nan ita ayar ta zo da siga hasar cewa gaba daya a cikin ni dai abinda aka yi min aike da shi ko ba wani abu wanda yake haramu in ba wannan abubuwan da aka faɗa ba to kuma bayan nan sai aka samu wasu dalilai musamman a hadisai wanda suke haramta wasu abubuwan wanda su ba a faɗa a nan ba to su ya hukunci to shine nan gaba za mu ji Allah subhanahu wa ta'ala lamma alzamahum lahu hujjata yayin da ya lazumta inda ubangiji ya lazumta wa kafirai hujja da cewa haramcin min indi anfusihim min indi anfusihim ya zo ne ta gaban kansu sun yi haramcin ne gaba gada ba su tsaya neman hujja ba ba su tsaya wajen komawa ga wanda shine yake da haƙƙin haramtawar ko halattawa ba wanda shine Allah Allah shi ke da haƙƙin haramtawa shi ke da haƙƙin halattawa abinda Allah ya ce haram ne ya zama haram dole abinda Allah ya ce halal ne to yana nan a halattinsa dole amma su a nan sun haramta ne ta gaban kansu sun yi gaba gadi ne na min indillahi ba daga wajen Allah ba ahabaran sai ubangiji ya ba su labari da abinda haramcinsa ya tabbata daga wajen Allah wannan ya zama natija ne na abin da ya gabata fa'idar duk bayanin da aka yi kenan a baya kamar irin yadda malaman mandiki ne suke faɗa bayan kayi tarkibul ashkal sai natija ta zo ko bayan kayi tarkibul shakal sai a ga natija to wannan kamar natija ce ta maganar da aka yi a baya tunda dai an tabbatar muku da cewa ba fa wanda yake da rama halarci ko haramci kuma ko dinan in ba Allah ba ko dinan kuna da kuna halartawa kuna haramtawa to bayan da abin yake gaba ɗaya maganar da yake ta zo daga Allah abinda Allah ya aike da shi ba wani abu wanda yake haram in ba waɗannan ba abinda ake nufi ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka ce ga kafiran maka ni ban samu muharrama wani abin haramtawa ba a cikin abinda Allah yayo aike da shi zuwa gare wanda shine qur'ani la ajib ban sami muharrama wani abin haramtawa ba fi ma'uhiya ilayya a cikin abin da aka yi ake gari da shi zuwa gare ni ban sami shay'an muharram wani ba abin haramtawa ba wato muku suro ya nuna cewa a nan yana daga inda aka shafe man'uti amma aka banna a tinsa shay'an tin shine man'uti muharraman shine na'atin an faɗa cewa kowanne daga cikinsu akan shafe ko da yake a shafe shi na atin kaɗan ne a shafe na atin kaɗan ne a shafe mandokin ya fi yawa kamar irin yadda ya zo a nan yadda ibn malik yake faɗa a fiyarsa وما من المنحوت والنات يجوز حذفه وفي النات يجوز ban samu wani abin haramtawa ba ala da'i ala da'i misalin mai ce ya damuhu da zai ce duk wanda zai ce wani abu a cikin wannan ne ban ga wanda aka ce ai haramun ne kai ya ci ba in ba wa'annan da za a faɗa ba illa an ya kuna sai fa idan abin ya zamo a nan akwai kira'o'i guda biyu akwai illa an ta kuna da ta kenan akwai kuma illa an ya kuna da ya wanda dukkaninsu kira'o'i ne sarkiya sai fa idan ya zama mai tatar mushe ne bin nasibi wafi kiratun bin rafi ma'a tataniya illa an ya kuna mai tatar ya zama kana din tambace shi yasa gaba daya sai a ce kira'o'in a nan sun kirkira amma muhashi ya ce da wato abin da yake a nan akwai illa an ya kuna mai tatar ko kuma la an ta kuna mai tatar sannan kuma illa an ta kuna mai tattun cewa ba ma'atata ni ya ci ba ne baukani ya ci ne ya sa ya zama kira'o'in guda uku ne wanda dukkaninsu sarkiye ne inda ya ne ta yi mai tattar ɗin wato ya zo da nasiba haka nan ma da ta shi ma mai tattar ya zo da nasiba akwai kuma kira'ar ba kira'ar wato ya kuna mai tafi sai dai akwai kira'ar ta kuna mai tafi ya zama kana din tammaci ya sa mufassir ya ce ba kaunin mufassir muhashi ya ce ba kaunin mufassiri bada mai tafsiri da ya ce bi da yadda birabi na tatali ya ce sabu kalamin wasawabu alfauƙani ya ce ma alfauƙani ya ce وهذا الاستثناء وانا استثناء اللي اكت الا ان يكون يسوى ان يكون متصلا تاوي ذنب متصلين باعتبار عموم الاحوال da duba da gamawar halaye ko da rago ne ya yi mushe ko tinkiya ce ta yi mushe ko sa akuya ko dan akuya ko saniya ko sa ko ragumi ko taguwa ta mace suka yi mushe to wannan duk da cewa an halatta cin waɗannan dabbobi amma in sun yi mushe to sannan ya zama haram a nan kenan in an fassara da haka istisna'in ya zama muttasil ta yi kuma istisna'in hawa mun kadiya ta yi zama mun kadi ya nawa mustasna min muharram wa huwa za wa mustasna kaunuhu maitatan wa huwa ma'ana daga ya zama shi mustasna zati zati ne mustasna minhu zati ne mustasna minhu zati ne jiki ne shi ko abinda aka tago din ma'ana ce shine zama wasa mushe mushe nan zama wa mushe ba jiki bane ma'ana ce siffa ce da take saukarwa jiki a ce wannan jikin mushe ne wannan jikin mushe ne ba mai rai ba shi yasa ma'ana ce ba ba zati ba shi yasa sannan ya zama istisna'in munqadi ne kenan a bisa min jinsin mustasna min wato an fitar shi daga jinsin mustasna min wato in kaga abin da yake haramun to wanda yake mushe wanda yake mushe shi wannan haramun duk abin da ya mushe ai haramun illa iyaka a nan akwai hadisi mashhuri shine akan kogi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa huwa dahuru ma'uhu al-ilmu mai jaka shi kogi shine abin da yake ruwansa mai tsarkakewa ne haka nan kuma dabbar da ba ta rayuwa sai a ciki ko ta mutu wannan ɗahira ce ko ta mutu ɗahira ce kuma kamar wajen malikawa dangane da wasu dalilai sun tafi akan cewa da makwarin ƙasa wanda yake ba su da jini ba zati ko da sun yi mushe wannan gawar ta su ɗahira ce illa iyaka wannan ana magana ne a babin tsarkaka ko najasa zamuwa akwai tsarki ko akwai najasa su a wani su ke malikawa da duk wani kwaro na ƙasa a wanda ya haɗa har irin su kyankyasu gizo-gizo da makamantar su matuƙar dai ba wanda yake yana da jini ba ne to ko ya mutu to ɗahiri ba a su a wajen su illar a ce mai rai ya zama najasa shine a ce yana da jini ba zafi dan abin da yake yana da jini ba zafi to in ya mutu ya zama na jasa mushen sa na jasa ne in ban da mutum in ban da mutum wanda shi aka ware a zancen da ya fi shura a wajen su shine baki ɗayan jinsin mutum ko da ka shirye to ko da ga wasu ce ɗaya ce amma akwai kauri da cewa a'a cewa mushen mutum ɗaya ne to ya tsaya akan annabawa yadda za a gani iziya ya tafi a kai ko mai iziya ya tafi a kan cewa gairar anbiya in ba annabawa ba to da jasa ne to amma wannan kaurin ba shi ne ya fi karfi ba a masabar malikawa masabar su abin da ya fi karfi shi ne cewa karama da allah ya wa mutum tana nan tare da shi da halin yana da rai da halin yana mushi shi ya sa mutum yake faɗa kaso izabin nan yace ka kasirhi hayyan a karya kashin mamaci bayan mutuwarsa kamar hukuncin a karya kashin nasa ne yana da da wannan kenan ne a mushe na dabba ta ruwa dabba da ba ta rayuwa sai a ruwa ko da za ta iya fitowa tudu ta dade kamar dorina ko kada ko mushen su ɗahiri ne kuma ya halatta a ci ya halatta a ci wannan hadisin huwa tahu ma'ahu al-ilmu majdatuhu wanda Malik da Shafi'i da Imam Ahmad da masu littattafan da kuma sun da shi kuma Buhari ya ce hadisi ne ingantacce inda almajiran sa tun ya rawaito daga gare shi ya yi tasisin mai tattata audaman masura ko kuma jini wanda aka zuba wato jini ma'anar zubar da shi ya zamo ya rabu da wajen da yake jinin da ya rabu da inda yake to ya zama abin zubarwa minas safi daga sabu ne wa sallar shi ne farara a wasu sabu ko zubarwa wanda mun masu jini abin zubarwa ya ji su da jasa ne da baki ɗayan dabbobi ko da daga kifi ne amma akwai inda shi sawi zai kawo akwai sabani har yake faɗa cewa dirdiri malamin su sai wa amadin dirdiri ɗaya daga gaggan malaman malikawa kuma ɗaya daga cikin gaggan sufaye musamman a dariƙa alwatiya ya faɗa cewa yana ganin jinin kifi kamar ba da nasa ba ne don kuwa ya faɗa kalmar da za ta ko magana da za ta rubuta wayanda suke ganin cewa jini da ya bar inda yake na daga kifi na jasa ne za su yi fatuwa da cewa da za a rinda tsira kifi a rinda tsira kifaye a tsira wannan tana tsira wannan ai ba makawa jinin wannan zai gangaro ya shiga cikin wannan ashe shi wanda jinin wannan ya shiga cikinsa ya sha najasa ke sai a ce me tunda najasan nan ya maikwanta ta cuɗanye shi ya zamo najasa shi ma gaba daya ko ba a ci ba kenan to amma shi dirjiri da wasu gaggan malamai na malikawa na daga baya suka ce a wannan ko kaɗan ba za a yi hukunci da najasar sa ba za a yi hukunci da cewa ɗahiri shi sawi ya kawo wannan a wani wajen ko da yake a nan bai kawo wannan magana ba to ko da daga kuda ne wajen abu hanifa shi kifi gaba ɗaya ma bai da jini ya ce ai wannan abin da yake tare da shi ba jini ba ne ko da an gan shi ja me yasa bi dalilin annahu izanu shifa dalilin cewa idan ya bushe sara a biyara sai a ga ya koma fari jinin kifi in ya bushe farfari yake ba kamar sauran jinin abubuwa ba wanda ko a ga ya yi ja ko ya koma baki-baki to bihi lafi gairi saɓanin jinin da ba faranya yake ba kalkabidi kamar hanta wato hali da saifa hanta jini ne amma ba mai faranya ba sai fajini ne ba mai faranya ba in ji wasu malaman bai nan ma ɗaya da shi za a kunce da tsarkakar su saboda abin da ya zo a hadisi an halatta mana mushe biyu manzo sallallahu alaihi wasallam yace akwai wasu mushe biyu da yake an halatta mana cin su duk da cewa mushen ne haka nan akwai wani jini guda biyu da aka halatta mana mushen biyu shine duk dabba da ba ta rayuwa sai a ruwa kamar kifi mushen kifi ya halatta a ce wal jaradu sai kuma fara an ta mushe wal kabidu jinin biyu kuma su ne hanta da kuma saifa amma wajen malikawa suka ce ai wannan hadisin ba hadisi ne tabbatacce ba shi yasa gaba ɗaya malikawa ba su yi aiki da hadisin nan ba suka ce da saifa da hanta ba jini ba saboda shi jini ai yana da wata al'ada ko ya ture in ka zuba masa tafasasshen ruwa sai a ga yanar saifa kuwa ko hanta don ka sa musu tafasasshen ruwa ba za a ga sun narke ba sai dai su dahu to sai dai da su dahu da bukatar ci a cikin sannan amma dai ba narkewa suke ba amma shi jini in dai jini ne duk yadda ya ture kana zuba masa tafasasshen ruwa sai ka ga duk ya narke ya zagwaye gaba daya ashe kenan da hanta da saifa ba jini ba ne dangane da kifi suka ce wancan hadisin ya wadata inda ya fi wannan shi tabbatacce ne dangane da fara kuwa suka ce ba makawa in za a cita sai an yanka ta ko an mata abin da ya tsaya matsayin yanka yadda mai motarsa ke fada kuwa ta kara na haul jaradi laha kamar fara ina bukata ga yanka amma yadda ake yankan shine a yi mata duk wani abu da an san in an mata ba za ta iya rayuwa ba a yi da niyyar yanka in an yi kama a cire mata fuka-fuki an cire mata fuka-fuki ko da bata mutu ba nan take to ba makawa mutuwa za ta yi a ƙarshe ba za ta iya rayuwa ba to in aka cire mata fuka-fuki da niyyar yanka ya halatta a ci amma haka kawai ita da kanta ce ta mutu to wajen malikawa ba a ci ba farar da take ta mutu wajen malikawa ba a ci ba amma wajen shafi'awa su da suka aiki da hadisin nan suna ganin aci shi yasa nan yana da yake daga guraren da aka samu bambancin fahimta tsakanin malaman fiqh saboda sabani akan hadisi asbabu hulfil ulama samaniya min hal qira'atu atal tadriya wal hulfu wa shakku fil hadis ko kullu hadisi wannan su ce ingantacce ne wannan su ce ba ingantacce bane wajen malikawa wannan hadisin ba ingantacce ba ne shi yasa ba za ta yi a kafa hujja da shi ba wajen shafi'awa ko suka ce ingantacce ne a kafa hujja da shi malikawa da suka ce ba a kafa hujja da shi ba suka ce ashe batacciyar fara ba a ci ba shafi'awa ko da suka ce a ai a kafa hujja da shi suka ce ai batacciyar fara a ci au daban masu aula hama hinzir ko kuma ya zamo nama ne na alade naman alhinzir wannan haramun ne fa innahu domin shi nama na alade naman alhinzir rijistar cuta ne malamai a yanzu sun gano cewa akwai wani nau'i na tsutsa tsutsa nan ba ta rayuwa sai a jikin alhinzir sai a naman alade wadda ita wannan tsutsar tana iya shiga jikin mutum kuma ita tana da wani abu ko ta mutu in ta ji sanyi dawowa ta yasa dan ka ce ka dafa naman alhinzir din ai ya tafasa dutsar ta mutu don ta je jikinka in ka ci a cikin naman dawowa take ga rayuwa malamai masana sun tabbatar da wannan shi yasa aka haramta shi naman alhinzir sauran dabbobi da yawa akan samu suna ɗauke da nau'o'in tsuntsotsi wanda suke cutarwa ga ɗan adam amma su wa'annan tsuntsotsin in an dafa su sun mutu sun mutu kenan ba sa dawowa ga rayuwa amma shi wannan na alhinzir na jikin alhinzir bacci ce mutuwar ta kamar bacci ce da ya ji sanyi-sanyi na jiki sai ya dawo sai ta dawo ga rayuwarta shi yasa fa inna burisu shi yasa wannan yana daga mu'jizar qur'ani abinda qur'ani ya faɗa a san da ya faɗa dan adam ba wata hanya da zai iya tabbatarwa ta shi ilimin kansa amma kuma daga baya ya zamo aka gano haka da au illa an ya kuna fiska ko kuma ya zamo kangara ne abu na hudu abin da yake aka yanka bisa kangarewa wahilla an ja suna an kira suna ligarila sunan da yake ba na Allah ba yayin yanka ba ai zubiha ala sini gairi ai an yanka bisa sunan wani Allah da za a yanka sunan wani aka ja aka yanka to shi ma wannan harabin ne ya gabata gare mu a wajen malikawa da a ce ba nasare zai yanka bisa sunan Allah da sunan annabi Isa to malikawa suka ce a ci wannan yanka da an nasmallahi ya alu wa la yula alayhi don sunan Allah shi ke ɗaukaka ba a ɗaukaka a kansa wannan abu guda hudun su ne aka haramta famanin ƙura wanda yake an bukatar da shi ila shaikin min ma zikira zuwa cin wani abu daga abubuwan nan guda hudu da aka ambata ba a kalahu ya ce daga mushen ne ko abin da yake bayar waira bagir alhali ba mai kangara ba wala ari ba mai ƙetare iyaka ba takaddama fi suratul bakara ya gabata gare mu a surar bakara annahu fassara lana bagiya cewa mai tafsirin mu jalaluddin suyuri ya fassara bagi gare mu bil harij ala musulmi da wanda ya kangare wa musulmi idan wanda yake ya kangare wa musulmi ne wato tawaye ne wannan ne ya jawo ya fada wani hali har ya zama in ba ɗaya daga cikin abubuwan hudu ba in ba ɗaya ba daga cikin abubuwan nan guda hudu ba shi da wani abin da zai ci har ya rike rayuwarsa to wannan tun da kangara ce ya yi tawaye ne wa musulmi bai halatta ya ba sai dai ya duba daga kangara tasa to sannan fa in ya duba ne yake da damar ya ce amma yana halin tawayen bai halatta ya ci ba sai ya bari ya mutu wanda me amfaninsa bayan ya kai gare wa musulmi za Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa a wani hadisi wanda ya zo muku alhali lamarin ku yana haɗe haka kawai ya nemi ya raba kawunan ku to ba shi da magani sai ku kashe shi ku kashe shi kawai ya fi ku kyale shi har ya rarraba kawunan rarraba ai a gudu ce a ce an samu masu tawaye ai ba daidai ba ne wal'adiya ya fassara kuma shi mai ƙetare iyakar da kaji da mai fashi don fashi don kowane daga cikinsu yana da mafita shi ne ya tuba idan ya tuba idan kowannensu ya tuba to ya iya ce daga ɗaya daga cikin abubuwan nan guda hudu da aka faɗi haramtu a baya an yi bayani cewa akwai saɓani a game da shi wanda aka bukatar din yana da damar ya ci ya ƙoshi wai ta zama da hammayin rijiri shi ne abin da ya fi shura a masabar imam mai risala ibn abi zaid yana faɗa wa la ba asalil muqarri an ya kula lamaitata waya shiba ويتزود منها فإن استغنى عنها رها ba laifi ga wanda ya shiga halin larura ya ci mushi in ba wani abincin in ba mushi ba kuma in ya ci din ya ci ya koshi saboda rayuwa da ba inda ba ta zuwa ta yi bai ci ya koshin ba karfinsa ba zai dawo ba ta yi kuma a gaba kaɗan ya bukaci ya amfani da karfin to ya ci abinci sama sama ya gaba da kura horar da wani Allah inda yana da ƙarfi zai iya maganinta zai iya ƙaɗa ga sanda ya mata dukan da za ta ji amma yanzu rashin cikakken ƙoshi ya ci sama-sama ne dukan nan ya gagare shi ya doke ta bata ji dukan ba ma saboda da yan ragowar yunwa tare da shi ba goma ya ce ƙoshin ba ya tserar da kansa ai wajibi ne mutum da yadda zai iya ƙosar ya tserar da kansa ya yi a hibtun nafsi wajibi shi yasa malikawa sake ce ya goshi nan ta yi a bukaci goshin ba ma kuma kawai ya goshi ba tunda nan ya zo bai samu abinci ba sai mushen nan ta yi a gaba mushen ma ya gagara shi ya sa ɗiba ya guziri ya ɗiba ma ya guziri nan ta yi a gaba ma mushen ya nema ya rasa nan ne ya rasa komai in ba mushen ba to a gaba ma ta yi mushen ma ya gagara shi ya sa ya guziri in Allah ya sa ya samu abincin da ba mushe ba ya zubar ya zubar da wannan mushe shine mashurin masabar malikawa aure ya katasira ko ko sai ya takaita bisa iyaka abinda zai toshe rayuwa abinda zai zamo dai akwai abinci tare da shi yadda yunwa ba za ta kai shi ga dallin mutuwa ba ko mashhurin masabar shafi shi ne mashhurin masabar shafi'awa to wanda ya bukatu gara bajin wala adin fa inna rabbaka hakika ubangiji gafur zai gafarta masa ma a fala abinda ya ce rahimun mai jin kai ne gare shi bihi zai ji kansa wai na ku bi mazu kira bis sunnati kullu zinari an faɗa a baya cewa su wa'annan su ne wanda nassin qur'ani ya zo da haramta wannan sura suratul an'ami madaniya ce am makiya ce makiya ce a makka aka saukar da ita tun kafin hijira annabi aka saukar da ita sai bayanin haka sai ga sura madaniya ma wadda ita ce suratul baqara ta zo da cewa inna ma harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir wa ma uhilla li ghairi llahi ta sake maimaita irin abin nan da sura makiya ta kawo to wannan yasa aka samu sabani tsakanin malamai ganin cewa ga wasu hadisai da suka zo da cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya haramta wasu nau'o'i na abinci kamar cewa na ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an akali kulli zinabin min as-sibai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani daga cin duk wani abu mai fika daga sakoki shi yasa dabba ta daji da take tana da fika tana cin nama to bisa wannan hadisin ya zama haramun ne a ci naman haka nan wani hadisin ya zo da cewa na ha rasulullah sallallahu alaihi wasallam an akuli kullu zimi hilabin min ad-dur Allah ya hani daga cin duk abin da yake yana da kamborai a cikin tsuntsaye ashe duk tsuntsu mai kamborai irin su shirwa su shaho duk mai halatta a ci kenan to yaya hukunci ne a nan sai aka samu bambancin fahimta tsakanin malamai a mazhabar malikawa akwai don suka biyu akwai cikin almajiran imam malik da suka ruwaito daga gare shi cewa ai cin mai fikar daga dabbobin jejin ko cin mai kamboran daga tsuntsayen haramin ne amma akwai wasu cikin almajiran imam malik da su yadda suka ruwaito daga gare shi ne cewa karahiya ne wanda ruwa su ita tafi shuhura saboda mutanen yamma ne yadda na biga tattalawi yake faɗa a masaurin imam malik galibin an samu saɓani tsakanin ruwarin imam malik na yamma da almajiransa na gabas to an furin jayar da abinda su malaman yamma almajiran imam malik na yamma suka ruwaito warajjahu ma shahara al-mughariba wa shamsu bil mashriqi laysat gariba warajjahu ma shahara al-maghariba a malikawa masabar malikawa suna da wata ka'ida in an samu sabani tsakanin ruwayar almajirar imam malik na gabas da na yamma to sun fi rinjayar da ruwayar na yamma don gaggan almajirar imam malik da suka yi shura da tsayawa da fiƙo bayan sa na yamma ne irin su dan kasim irin su abdullahi wahabi irin su ashabu irin almajiran su su su hulunu su abu malik ibn habib sun fi shura da tsayawa da fiƙo bayan imam malik amma malaman iraq su waye su shine cewa haramun sauran masabobi ba suka ce a aidu wa'annan ma haramun ne shine shi mufassiru ya ce wai yulhaqu bima zukira bi sunnati kullu zinat an riskar da dukkan mai fika min sibai daga dabbobin jeji da wannan shi ma haramun ne kasabu'in kamar zaki wa rabu'i da siyaki wa sa'alabi da dila wal hirri da kyanwa da zaji wa zi'ibi da kura duk wa'annan haramun ne a wajen shafi'awa da sauran masabobi amma a wajen masabar imam malik akwai zancicika biyu wani hilari da kuma dukkan ma'abucin kamborai mini ɗaya daga tsuntsaye kamsakari kamar shaho wannasir da mikiya walwaɗe da jemagi wa haza masabul imam shafi wannan shine masabul imam shafi wa ma inda malik amma da imam malik baki ɗayan tsuntsaye ya halatta a ce shine ruwayar su malaman yamma wadda ita ta fi shuhura banda jemagi shi cinsa karahiya ne akwai ma ba a cewa karahiya baki ɗaya namun jeji karahiya ce in ban da kare na gida da biri kuma yannan guda biyan da kare na gida ba karen jeji ba karen jeji wannan ba wato ba haramci sai dai a ce karahanci da biri tutuwa na kwasan suka guda biyu akwai kauli da cewa kare na gida haramun ne na masa biri ma haramun ne akwai kuma kauli da cewa a kare na gida shi ma dai karahiya ne kamar da karen jeji yake ba haka nan biri shi ma karahiya ne amma da bakai da alfadarai da jakuna na gida wanda ya lura a matsayin imam malik cewa haramun ne amma abin da ya fi lura a matsayin imam malik abin da ya fi lura a matsalar imamin shafi shi ne cewa doki ya halatta a cina masa dole ne ga ba da ba alfadari ba alfadari haramun ne wani abin da ya sa masa wannan da kawo da ta biyawa sun dace a kan cewa haramcin cin namun alfadari da cin namun jaki na gida inda aka samu bambanci shi ne a kan doki doki sun malakawa da shi ne fi lura a wajen cewa haramun ne cin namun shafi'awa ko suna ganin sha'a a ya halitta ce ba a nuna ka ga baka da so sun yi ga fara ne ne ga wata rana ga fata mana akwai sallari
ya tambaya cewa wai akwai wasu mutane da suke a duk shekara suke taron kwana uku amma ranar da aka gama taron uku wai shugaban taron a shugaban taron yakan cewa wai yau wasu mutane lamuni kan ciki za su zama zan Allah su da su wai na ta haka ne don nuna isa shi wai shi ne tambar da yake hakan ya da daidai ne alƙalin wannan ai ba daidai ba ne ai ko wanda ya kai matsayi ne wanda mu shagura da kai za mu ta ala hannu yana faɗar cewa duk wani asirai da ke tsakanin su da Allah ba daidai ba ne haka kurai da ya samu a cikin mutane iri daban-daban in kai ne da almajirin ka hafada kace ka lamince masa ya gama da Allah wannan wata magana ce daban amma a riga fitowa cikin jama'a ana yi ai ya kai matsayin da ba daidai ba ai masu karama ba dukiya suke da karama su ba amma abu ta karama na hakika ba dukiya suke da karama su ba
magana ce maganin da idan magani za a haɗa da shi shi ma in an ce haramun ne ana da masa haram sai in ya zama cutar ba ta da wani magani in ba wannan ba an tabbata ko kuma a sannan ya zama wani zuwa inda ana nema daga mutum ya kusa da cuta daga gare shi da hanyar ko ta samu ta halatta ke samuwa kuma suke cewa ya sani ma dai rashin bincike ne har yake sawa a ce ba a gano yadda za a yi maganin abu ta fuskar halarta abin da ya kare da tunda akwai hadisi da yake cewa inna Allah la yaj'al shifa'akum fi ma harrama alaykum
نصل على سيدنا محمد الفاتح لما
to arsahu na'am na'am bidayi ayyamin sai wato wannan abin ya tabbata sai na zama bidayi bi ayyamin a cikin mafi daɗin kwanuka bi jannati daibatin sai gani a cikin aljanna ɗaya ba madinar rasulul sallallahu alaihi wasallam wa tazkaruha kaga ambatan madina a gare ni ainihin wato alazzu ya fi daɗi indi a gare ni wa arsaku shi ya fi tabbata daga kurman dutse ala rasulallahi jidli bi audatin lisalin fatoyi li rawaihu tawmahu ala na'am ya rasulallahi ya manzon Allah jirli kai mun baiwa bi audatin da komawa zuwa maka koyaushe lisal'in wato ainihin da wannan kwari na wato ainihin lambu wani lambu ne mai daraja a cikin madina wanda akwai gonaki da lambuna da gurare na yawa yawa daga cikin sahabbai anan kowa yana da ainihin dan lambunsa a gurin wato yini rawabihu wato ainihin ribobi ko ta zama hu wadda take takuduwa da kanshin daga sal'u ta zama ta gaishe ni ta ce mara baya ibrahim in yawas ilaika rasulallahi ashku fa innani aradni shu'unun masuhun mu'arrafu ilaika ya rasulallahi ashku ina kai kara ainihin ilaika zuwa gare ka ainihin ya rasulallahi fa innani cewa aradni shu'unun wasu abubuwa sun bijiro mun masuhunna shafar su muwarrifun me sa jiki yayi lakwab ne wato zan karfin jiki na sai ya zama babu shi wancan u'arrifu na baya zai tarihi kenan wannan muwarriku shine mai lakab lakab din wancan ma'ana u'arriku na baya can wasirtu u'arriku ma'ana sa zan yi tarihi zan zama na rubuta tarihi wannan nabiyin shine masuhunna muwarriku ma'ana kalma ce mai kama ɗaya amma tana da ma'ana daban-daban a luga wato mai sa jiki yayi lakab ba karfi ne wa in li azgazki li ardi wa arjaji bi uliyaka ya zal gawus ma huwa ashmahu wa inniya cewa ni astasqi ina neman shayarwa li ardi ga kasata wa artaji ainihin wa artaji ma huwa ashmahu ina kaunar abin da yake mafi daukaka ma ainihin bi uliyaka wato ainihin aljanna illiyina mazaunin ka ya rasulullahi ina neman mazauni a nan gurin ya zalga wasu ya me wannan taimako
عليك صلاة الله ثم سلامه فإنك ملجأ الخلق إنك مسرف صلاة الله da amincin Allah su tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa innaka cewa kai ya rasulullahi maljal khalqi kai ne mafakan nan ta dukkan halitta innaka cewa kai ya rasulullahi musrifun kai ne bai taimako عليك صلاة الله ثم سلامه فتجيك من ضوء المدينة كوله صلاة الله da amincin Allah su tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa tushriqu madinatu kaulahu madina kaulaha ta zama ta yi haske ta yi tashin haske ta daukaka min dau'il madinati daga hasken nan na madinar manzon Allah عليك مدى الأيام بدءا ومختما صلاة وتسليم بديب مضمه salatin Allah da amincin Allah madal ayyami tare da tsohon kwanaki bada'an a wajen farawa muktaman da wajen cikawa ko su tabbata ga manzon Allah bidimin bidibin da turare mudan makun wanda aka cakuɗa su da soyayya بل القلب هو العاجم محمد فهو منومي بالمرام المزيد رسول من القلب القديم مناله تأيادي قادر المتردد خلودته مخلونة بزيادة بشير نذير قاتل خير مقصدي عز القديم جلاله جمال فيبدو بالجمال المجدد قليل قليل حامد ومحمد جواد كريم مجوه خير منجدي وليس يرى من ذابه الدار فارحا مدى الدار